أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوة أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي قبدا كراتمنا موقع إمام مالك إمام دار الحجرة رحمه الله تعالى wannan shine majalisinmu na 22 a cikin karatun wannan littafin muna 20 ko 21 ga watan rabi'ul awwal hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan tara a kalandar bature 2025 idan ba manta ba sati da ya gabata mun kammala littahi wanda yake mana bayani akan arwalla hukumce-hukumcenta ladubbanta abubuwan da duk ya kumshi arwalla malam ya kawo mana hadisai da asar na sahabban manza Allah sallallahu alaihi wasallama haka da tabi'ai haka da fatawoyi na imam malik ya kawo ya ba mu haske diddan mi diddan mu ɗauka mu yi amfani da abin da zai amfane mu duniyarmu da gobe kiyamanmu yau da iko Allah za mu tashi sabon littafi wanda zai mana bayani akan sallah dama bayan tsarki abinda zai biyo baya ita ce sallah wannan kuma sallah idan muka ɗauka za mu gani ita ce gimshikin wannan al'amarin namu bayan kalma guda biyu kalmomi na shahada shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah Muhammadu manzan Allah ne kurmu ka tsayar da sallah in hakan ta samu saboda sauran dukkansu suna da alaƙa ne da iyawa kaga in ka ɗauki azumi yana da alaƙa da iyawarka in ka ɗauki zakka tana da alaƙa da dukiyarka in ka ɗauki abin da ya shahi aikin hajji shi ma an baka lamani aka ce maka sai in kana da ikon yin kaga duka wannan shi ta kuma sallah fardu ainin ne abu ne wanda wani bai yi wa ya dauke wa wani amma dai azumi an ce maka idan ka kai ka shiga wani hali an maka rangwame ka sha azumin ka fa iddatun min ayyamin ukhra wa ala allazina yuqunahu fidyatu ta'amu miskina kaga in ka shiga cikin wani hali an baka dama ka yi mi ka sha azumin ka lokacin da ka samu dama ka rama ko kuma ya kasance ma ranka ko baka iya daukan dawainiye wannan azumin ka kame bakinka daga ketarwa alfajir har zawwa hadawar rana baka iyawa an dauke maka an baka lamanin ka ce su da miskini guda daya shi sanya idan muka ɗauki sallah malaman loga suna cewa idan aka ce maka assalatu hiya du'a'u shine kira da ake yi maka kamar yadda addu'a wadda ake yi kamar yadda manza ubangiji yake bayyana mana a cikin suratul tauba wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum kayi musu addu'a ya manza Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da suka ɗauki zakkarsu suka baka aka sarrafa ta zuwa ga waɗanda suka cancanta ta a sarrafa musu ita haka idan muka koma cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yake bayyana mana idan aka kirayi wani ɗayan ku zuwa ga wata walima cin abinci ne yace to yayi kokari ya amsa wannan kiran yace in ya kasance bakin shi a bude ba mai azumi bane ba yace ya ci abincin shi hani an mari an banza ce Allah ya kawo an ce banza ce tunda an kiraye shi ya zo ya sha ya ci ya sha ai ya zo ya ci ya sha ya ce to in ya kasance a bakin shi a buɗe yake ba mai azumi ba ne ba ya ce to ya yi ƙoƙari ya ci ya yi hani an mari'an ai an kiraye shi ne gara ɓasa ce ta samu to a yi ƙoƙari a wannan kamar yadda ba wuce yake sai manta raka bati zinta tunda ba kuɗin ka wani ba komin ka wani ba aka kiraye ka to ka tsaya to ka darje ka ci da kyau duk dan ka kai rezarbe in na gobe rayuwa kenan lokacin muna muna almajirci Allah kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa in kana sa'iman falyusalli yace kuma in ya kasance yana halin mai azumi yace to yayi wa wanda ya kiraye shi ya gayyace shi wannan walima yayi mai addu'a kaga nan as-salatu kaga yazo shine kayi mai addu'a wa salli alaihim ma'anarta shine kayi addu'a amma dai idan muka koma cikin bangaren shari'a zamu gani idan aka ce maka sallah abinda take nihi aqwalun wa af'alun ma'lumatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim shine wa'ansu furci ne da bawa zai ringa yi kaga idan ka zo zaka ce Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ko rabbana walakal hamdu kada wa'ansu fada ne wanda suke makhsusa a keɓance ba irin abin da kaga dama ba zaka zo ka kawo ba ba ka zo wurin kabar na sallah ka ce Allahu akbar Allah babba ko Allah mai girma kaga wannan ai ba a ma kalle ka ba a ma karbe ka ba in ka wada hakan dukkan masallacin zai gujanyo shi ba an yako ba mahukaci bane ba kaga wannan shine aqwalun wa'ansu furuci ne wanda suke kebantattu wanda shari'a ta zata gindaya maka tace ga abin da zaka faɗi lokacin da ka shiga cikin sallarka yace kuma wa af'alun makhsusatun kuma wa'ansu ayyuka ne wanda suke kebantattu kaga ba ka zo baka ce ka zo sallah baka ce a bar kai gymnastic ba a'a ga abin da aka ce maka ga yanayin yanda zaka tsaya in ka tsaya ka daidaita a tsayuwarka in ka yi ruku'i ka daidaito a ruku'inka in ka yi sujada ka daidaita a sujadarka ga yanda aka ce maka ake yi ga yanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi kuma ya umarce mu ya ce mana sallu kama ra'aitu muni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ganni ina yin sallah a wannan shine ayyuka ne wanda suke kebantattu kuma wannan ayyukan ana fara su ne da wannan furcin ana fara su ne da kabbara harama ka ce Allahu akbar ɗaya ne daga cikin rukunan sallah ko farilla na sallah sannan kuma ka gama da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma assalamu alaikum ka gama sallaka wannan shine ake kira da sallah kuma idan muka ɗauka sallah kamar yadda ina tunanin sati da ya gabata mun yi ɗin ban bayani akan sallah ko? kiran ba sai mun dawo ba kiran ba sai an dawo ba ko ala'ai idan muka koma za mu gani da kwai dalilai wanda suke tabbatar mana lalle sallar nan wajibi ne game da duk wanda ya balaga mun kawo hadisi mun kawo wannan aya aya da take cikin suratul nisa'i haka hadisin abdullahi dan umar yarda Allah shi tabbata a gare shi haka mun yi bayani akan wanda ya bar sallah da gangam yana mai jayayya da ita wannan hukuncin shi hukuncin kahuri ne Allah kiyaye mu malaike cewa babu ma ja'a fi nida'i lis-salati babi wanda zai zo ya mana bayani akan kiran sallah dan yin sallah shi ma kaga wani abu ne wata sunna ce ta manzo Allah ko wani abu ne wanda mu a mazhabin mu na malikiya muka dauke shi akan fardu kifaya wajibi ne wanda da za a samu kaf cikin garin da magara a samu masallacin sarki kadai suke yin kiran sallah to sun dauke wa dukkan sauran masallatai na garin da magara shine ake kira da fardu kifaya to shine nan malam zai kawo maka bayani abin da ya zo na daga sunna ta manza Allah sallallahu alaihi wasallama akan yin kiran sallah domin halartar sallah yake cewa haddathani yahya an malik an yahya bin sa'id annahu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad arada an yattakhidha خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاه فأري عبد الله ابن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم فقال إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل ألا تؤذنون للصلاة فأتى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآذان وأن حديث imam abu dawud ya hutar da shi a cikin kitabu salat babu kaifal adhan babi wanda yake bayani yaya ake yin kiran sallah haka imamu turmuzi ya wutar da shi a cikin kitabu salat babu ma ja fi bada il'adhan babi wanda ya zo yake bayani akan yaya yaushe ne yaya aka fara yin kiran sallah a cikin shari'a addinin musulunci haka ibn maja shi ma ya kawo hadisin a cikin babul adhan yana bayani akan babi wanda yake bayani akan kiran sallah kuma hadisi ne wanda imamul albani ya inganta shi hadisi ne wanda yake ingantacce yake cewa haddasani yahya an malik daga yahya daga malik malik daga malik daga yahya bin sa'id al-ansari shine yahya bin sa'id bin qais bin amr bin sahal al-madani al-ansari al-qadi wanda mun sha bayani akan shi wanda mun shekara ta 143 yake cewa qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qad arada an yattakhidha khashbatayn yudrabu bihima manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuhaci ya dauki ko ya sanya a riki wa'ansu kata ko guda guda biyu ko wa'ansu itacina guda biyu wannan itacinan za a ringa buga ɗaya a kan ɗaya kenan in an buga za ka ringa jin ƙara wannan ƙaran shine zai kasance ya ringa haɗa mutane lokacin da sallah ko lokacin sallah idan ya shiga katako guda biyu a ringa buga su ana yawo da su titina titina daga kaji ka san lokacin sallah ne yayi to ka zarga garzayo masallaci ka zo a sallaci sallar jam'i tare da kai wannan shine abin da ya dosu a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hurka al'amari yake cewa ana haka ga abinda manzon Allah ya nuhata amma dai Allah da yake ya tsara wa al'ummar shi abin da ya kamata su yi shinda idan ka ɗauka za ka gani wannan shi ne abinda ko kwatankwacin shi ne abinda kiristoci suke yi idan lokacin sallar su yayi za su ringa kaɗa ƙaraurawa suna yawo da ita don a tabbatar wa mutane lalle lokacin kiran sallah ko lokacin sallah yayi don a haɗa a yi sallah to shine shi kuma ai addinin musulunci ko shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an umurce mu da mu saba wa yahudawa da nasarawa lokacin abin da ya dosa a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine a samu katako guda biyu a ringa bugawa don a tara mutane lokacin sallah a ringa yin sallah sai malai yake cewa fa uriya abdullahi ibn zaidun al-ansari suma min bani al-haris min al-khazraja sai aka gwadawa abdullahi dan zaidun al-ansari dan bani al-haris bin al-khazraj duka wannan wannan dangantaka shi ce yake cewa sai aka hada sai aka nuna me khashabataini fil nawmi wannan katako guda biyu a cikin barcin shi kenan maholki yayi ya ga gashi nan katakon da irin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake so yayi gashi nan an gwada me a cikin marsal ba cikin maholkin shi fa qala sai yake cewa a cikin maholkin shi inna hataini lanahu mimma yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ai irin wannan katakon shi ne kwatankwacin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya so a aikata a ɗauke su a ringa bugawa diddan a tunatar da mutane lokacin sallah ya shiga a zo a sallaci sallah faƙila sai ake haɗi mai a cikin muhalkin alatu azzinuna lissalati da ku yi wannan manan aida kiran sallah kuke yi wani ya hawo ya yi kiran sallah yanda muryar shi za ta isa zuwa ga mutane mutanen nan su ji lalle lokacin sallah ya shiga su garzayo masallaci su zo su sallaci sallah ai wannan ayya lillahi shine aka bayyana mai alatu azzinuna lisala shin ba za ku ringa yin kiran sallah ba don ku kirawo mutane su zo su yi sallah fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hina istaqaza lokacin da ya tashi daga barcin shi mawalki ya kare abin da ya gani sai ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa zakara lahu zalika sai ya labarta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mahulkin shi da ya najiya fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bil azan manzan Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai yayi umarni a fara yin kiran sallah a ganin gashi nan abin da ya gani wannan ishara ce na wancan ba shi bane mafi alkhairi ba mafi alkhairin shine a yi kiran sallah a kirayi mutane su zo masallaci su yi sallah wannan shine abin da wannan riwaya take tabbatar mana yanan lokacin da a harkon al'amari ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin yunkurin aiwatarwa su kiristoci sun kasance suna ɗaukan ƙaraurawa suna kaɗawa sai ce to a ɗauki katako a ringa bugawa sai ga abdullahi ibn zaidin al'ansari ya yi muhulki ya ba shi labarin muhulkin da aka yi aka ce mai wai shin ba za ku iya yin kiran sallah ba don ku kirawo mutane su ringa yin sallah ya zo ya labarta wa manzan Allah labarin manzan Allah ce to abin da ka ganin shi za a yi a ringa yin kiran sallah wannan shi ne ya sabawa yahudawa da nasarawa ita kuma dama shari'ar manzan Allah kullum ana umurtaka khaliful yahuda wa nasara ku saba wa yahudawa da nasara duk abin da zaka ga suna aikatawa to kai naka ka nisance shi saboda addininka ko shari'arka ta baka abin da yayi wannan muhimmanci ta baka abin da yayi wannan fadala da gata da kusanci zuwa ga ubangijinka wallahu ta'ala مالك يتعو حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن wani hadisin daga yahya bin yahya laifi daga malik daga ibn shihab az-zuhri muhammad muhammad bin muslim az-zuhri al-qurashi al-madani al-hijazi yake cewa daga ata bin zaid al-laisi al-jundi'i wanda ya mutu shekara ta 105 fiqa ne yake cewa an abi sa'id al-khudri sa'ad bin malik bin sinan yarda Allah shi tabbata a gare shi al-ansari al-khazraji al-khudri wanda ya mutu shekara ta 63 da hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin tabaka na harko na masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ya hadi mana yana cewa idza sami'tumun nidaa a duk inda kake idan ka ji ana yin kiran sallah fa qulu misla ma yaqulu al mu'adhdhin ka hadi kwatankwacin abinda ladanin ka yake hada wannan ita ce sunna ta wanzan Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga nan ya ce maka idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulu kaga umarni ne aka maka duk lokacin da zaran ka ji kiran sallah ka faɗi kwatum kwatin abinda limamin ka ko ladanin ka yake faɗa he wuri ɗaya lakkan idan ya zo yana hayya ala salati hayya ala falahi kai ba hayya ala salatin hayya ala falahin ba zaka ce ba zaka ce la haula wala quwwata illa billah har zuwa lokacin da ya kammala kenan duk abin da ya faɗi hakan zaka maimaita illa wurin hayya ala salati hayya ala fala to wannan sai ya kawo yake ce maka faqulu misla ma yaqulu al muazzin ko hadu kwatam kwacin abinda ladanin ku yake faɗa in ka kasance a cikin sallah bin ladanin ka zaka yi in ka kasance a cikin wani hali bin ladanin ka zaka yi ko kuma yaya zaka yi kaga nan umarni ne aka yi maka shi sanya ƙarƙashin wannan matsalar malamai sun kawo ibn sahanuni ya kawo yake cewa to da zai kasance yanzu misalin mutum yana cikin sallar nafila ko sallar farilla ai manzo Allah ya ce ku haɗu kwatankwacin abin da ladanin ku yake faɗa yaya za ka yi haɗi za ka yi ko kuma bari za ka yi sai sahanuni yake cewa in sallar in ta kasance sallah ce ta farilla to wannan farillan nan ta hi karhin sunna ita kuma wannan memetawa sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ba za ka sanya wani aiki ba wanda bai kai wannan aikin da kake yi ba yace amma dai inda nafila ce kana iyawa ka ringa memeta abinda ladanin ka yake hadi misalin wane ne yana cikin karanta alqur'ani sai ladanin shi sai ya fara Allahu akbar Allahu akbar yana da kyau ya tsaye da wannan karatun na alqur'ani ya hado kwatankwacin abin da ladanin shi yake faɗi saboda da kai wani gata da aka yi maka aka ce da zaran ka faɗi abin da ladanin ka ya faɗi ka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salati ka me addu'ar da ya umurta a yi me na neman me wani almaqamul mahmud wani matsayi ne a gobe kiyama wanda ba kowa zai kai wannan matsayin ba in ba shi kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba aka me gatan shi aka me alƙawalin shi kuma yace al'ummar shi ta taya shi da addu'a Allah ya wasalar da shi zuwa ga wannan maqamul mahmudan yace to in dai ka me haka hallat lahu shafa'ati yawmal qiyama yace ceto na ya tabbata a gare shi a gobe kiyama kaga ka ci banza me za ka yi kurmu ka faɗa abinda ladanin ka ya faɗi ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadin al-wasilata wal-fadila wa ba'suhu maqaman mahmuda ka kare ceton manzan Allah ya tabbata a gare ka a gobe kiyama kaga wannan ai gata ne wanda bai iya ba sai ya yi kokari ya koya to shine nan malam ya bayyana mana kenan inda mas'ala ce wadda tana da tana da wannan da kwai riwaya ta alqasim daga malik yake cewa inda mutum zai kasance a cikin sallan nafila to zai maimaita abinda ladanin shagewari saboda fadalar da zai samu da irin ladan da zai samu kuma wannan umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa amma dai da zai kasance a cikin sallah ce ta farilla to wannan an dauke mai saboda farillan nan ta hi karhin sunnar da aka ce maka ka aikata ta sai matsala ta abinda mislu ma ya ƙolul mu'azzin mun yi bayani akan shine idan da zai zo hayya ala salati kai a matsayinka na mai maimaitawa ba ladani ba sai ka ringa cewa la haula wala quwwata illa billah hayya ala salat hayya ala salat hayya ala falah hayya ala falah dukkan su wa'annan zaka ce la haula wala quwwata illa billah kaga wannan ka gani in ka dauke shi amun fi jami'ul umur duk wani aiki da ka samu kanka kake aikatawa to ka ajiye ka maimaita abinda ladanin ka yake faɗa na daga kiran sallah in an ce maka a cikin nafila ma kai ko kuma kana karanta qur'ani ka ajje ka memeta ka gani ina da wani aiki na duniya ina da wata sharholiya da ake aikatawa مالك يتوى وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا, لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا wani hadisi imamu bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi cikin kitabul azan babu al-istihamu fil azan babu wanda yake mana bayani akan ƙuri'a wurin yin kiran sallah saboda mas'ala ta kiran sallah mas'ala ce wadda malaman addini ko malaman shari'a sun zo sun kange ta ba kowa ake sanyawa ba kiran sallah ba sai wanda ya kasance amidi an tabbatar da amintakashi kuma mutum wanda yake iya kiyaye lokaci wannan shi ake dauka a bashi matsalar kiran sallah kuma ba don komi ba kiran sallan nan ladan da yake gadarwa bawa shi sanya a da ake ta kokarin waye zai kasance kiran sallah ba irin wannan lokacin ba wanda mutum sai ya kare aikin shi ya kare sharholi ya kare komin shi ya zo sannan ya ringa cewa ku daidaita mini ni zan ringa muku kiran sallah yazo kuma ya dame ku a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana wanda ya kasance ladani ne Allah ya karbi rayuwar shi akan wannan aikin yace a gobe kiyama zai kasance daga ka kalle su kana iya bambanta su da sauran mutane zaka same su masu dogon wuya dogon wuya daga ka gansu su ne kurin wayancan gasatan hum ahlullahi wa wa, khassati akwai wata riwaya wadda zai ce duk ladanin da ya yi goma sha biyu shekara goma sha biyu yana kiran sallah ya ce ba abin da zai hana shi shiga gida aljanna an zano fadala da irin gata da ladani da zai samu amma dai mu taɓa jin ba ba wani wanda zai ce maka ga wata riwaya nan ga abin da limami zai samu na daga gata mu sani wa ko dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine limamin kowa babu wani nasi wanda zai ce ga irin abin da limami za ya samu na daga lada na daga irin ta goma shi a gobe kiyama amma dai shi lada ne an haɗu ba ɗiba bi ba irin gatan da zai samu a gobe kiyama Allah datar da mu aiki ne mai wahala amma dai ba kowa ba yake iya yin shi wanda ubangiji ya sare mai yake iya aiwatar da shi tunan imamul bukhari ya kawo shi a cikin ƙuri'a wurin yin kiran sallah kaga wannan shi ke nuna maka lalle idan za a yi kiran sallah sai an zaɓa yi an tantance ba kowa ba ake iya sanyawa ba ya yi kiran sallah haka a cikin wannan a cikin kitabul adhan babu fadlu tahjiri ila zuhur babu wanda yake bayani akan mutum ya yi sammako ko ya yi garjin rana ko ya sallaci sallah a zahar a farkon lokacin ta ya kawo hadisi haka imam muslim ya kawo shi a cikin kitabus salat babu taswiyatu sufufi wa iqamatiha babu wanda yake bayani akan daidaita sahu da da tayar da sallah aka imamu turmuzi ya kawo shi a cikin kitabu salatu babu ma ja'a fi fadl saff al-awwal babu wanda yazo yake bayani akan fadalar sahu na harko sahun nan na harko shi ma ba kowa ubangijin shi yake gadar da shi ba yake datar da shi da wannan abin ba haka ibn majah shi ma ya kawo hadisin a cikin sunan insha a cikin kitabul azan was sunna babu wanda yake bayani abin da ake hada idan ladani ya hadi abin hada lokacin da yake kiran sallar shi yake cewa hadisi ne daga malik daga sumayyi maula abubakar bin al-haris al-qurashi al-makhzumi maulahum al-madani wanda ya mushi shekara ta 130 da hijira daga makka zuwa madina yace yace an yawa an abi salih as-samman shine zakawan abu salih as-samman az-zayyat al-madani wanda ya mutu shekara ta 101 daga hijira daga garin makka zuwa madina shi ma sika ne yake cewa an abi hurairata lalle daga abi huraira abdurrahman bin sakhr ad-dausi ko abu huraira ad-dausi al-yamani wanda ya mutu shekara ta 57 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wadi yana cewa law ya'lamu an-nas law ya'lamu an-nas ma fi an-nida'i da mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah wasaffil awwal da sahu na harko yace sun malam yajidu illa an yastahimu illa an yastahimu alaihi yace kuma ba samu ba damar samun kiran sallah ko kuma damar samun sahu na harko sai an musu ƙuri'a yace wallahi lastahammu da mutanen nan sun yarda an musu ƙuri'a dan su zo su jere a sahu na harko ko kuma dan su kasance su ne ladananmu su za su ringa kiran mana sallah saboda gatan da mutum da yake samu da irin ladan da yake samu a cikin sahu na warko haka kuma da kiran sallah kaga wannan magana ce tawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah da mutane sun san irin ladan da ake samu lokacin da mutum zai zo ya tsaya a sahu na harko ya jeru a yi sallah tare da shi ya ce kuma aka buga aka buga kowa yana so an rasa wanda zai shiga aka ce to ku dakata a muku ƙuri'a ya ce wallahi da sun amince a musu ƙuri'a don mi don su samu damar yin kiran sallah ko kuma su samu damar tsayuwa a sahu na harko ya ce walau ya'lamuna ma fi tahjir da mutane sun san menene yin sallah a zahar a harkon lokaci kaga harkon lokaci shine da zaran an ce maka sallah ta shiga lokacin ta ya shiga ka dan ƙara lokacin da zaka ma mutane kiran sallah su dan jinkirta su zo su yi wannan ka dan ƙara dan lokacin da zaka yi wa mutane kiran sallah su yi arwalla su zo masallaci ayi sallah minti biyar minti goma minti sha biyar yace wallahi da sun sai irin ladin da suke samu akan haka yace lastabaqu ilayhi wallahi da sun yi rigaye rigaye sun zo sun yi sallah a lokacin ta harkon lokacin ta lokacin sallah azhar kaga nan zaka ce a kamar manzo Allah ya keɓanci ko nan zaka gani kamar an keɓanci sallah azhar sallah azhar saboda irin ladan da gare ta amma dai zaka samu a galgajiyancan mu abinda muka gada iyaye daga kannu sai an kai ta har karye biyu an kai ta biyu da wani abu sannan a ce a sallaci sallah kuma abin takaici wai wanda zai jinkirta ta zuwa karye biyun da wani abu ka kara mai minti talatin ko awa daya ya tada sallar la'asar me kake gaugawa mafi yawa za ka samu sallar la'asar in ba ta shiga ba lokacinta bai shiga ba za a tada interval a zahar inda la'asar in bai wuce minti 40 minti 30 ko minti 45 ko awa daya kaga wannan abu ne wanda yana da kyau shi sanya daga cikin sharuɗan da ake gindaya wa ladani ya kasance amini ne kuma mutum ne wanda yake iya kiyaye lokaci lokacin sallah daga ya shiga inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya riga ya kayyade lokutan sallah da zaran an ce maka lokaci ya shiga to lokacin sallah ya shiga wajibinka ne ka yi ta a wannan lokacin ba a bukatar jinkiri shi sanya nan yake bayyana mana da mutane da sun san irin lada da ta goma shi da za su samu lokacin da za su huto su sallaci sallah a zahar a harkon lokacinta ya ce wallahi da sun yi rigaya-rigaya zuwa sallatarta a harkon lokacinta ya ce walau ya alamuna mafi la'atamati wa subhi wallahi da mutane da sun san irin gata da lada da ta goma shi da suke samu a kan sallah isha'i da sallah asuba ya ce la'atauhu ma walau habuwan wallahi da koda da rarrahe da sun zo sallah a sallar isha'i da sallar asibaki kaga wannan yana nuna maka irin fadala na wannan sallolin bai dacewa a ce bawa kurum yana zamne ya shantake a gidan shi kurum ya yi reran yana jira lokacin sallah yayi yace lokacin ya shiga to ku ba ku bani ku bani tafi in yi sallata wannan yana ɗaya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira akan shi yace wallahi yace na kusa in yi yunkurin in sanya a yi kiran sallah a tada iqama in sanya wane ya limance ku yace ni kuma da wa'ansu mutane mu huta da bakin wuta mu ringa bin gidajen mazajen da ba su huto sallah ba muna kokkonawa ya ce na yi yunkurin haka amma dai banza Allah bai yi ba me yake nuna maka irin irin laifi irin abin da bai dace ba da bawa yake yi lokacin da zai ji kiran sallah ishan take a gidan shi da mutum ya san abin da yake cikin sahu na harko wallahi tallahi aka ce me sai an yi ƙuri'a wallahi da zai shi sanya a kullum idan ka zo sallah ka ringa hangen wannan sahu na harko saboda irin gata wanda zaka samu gata darakta kai da kai darakta kai bayan liman sa sahu na harko irin gatan da za ka samu kada wai ka ji a wane wane wane a wane wane ya hini shekaru a wane bari in bar shi shiga a'a batta jin haka shi mas'ala ta addini wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna kowa kan shi yake wa ba wani hira a wane ya hini shekaru a wane kaza ne wane kaza ne sai dai in ba wuri ka kyale ka hakura kuma wannan in ba wuri ka haƙura wannan kai ka janyo kanka da ka zo da wuri da ka samu amma dai in dai za ka samu wani wuri wanda za ka iya shiga kutsa ka shiga saboda irin gata wanda mutum yake samu lokacin da ya kasance ya yi sallah a sahu na harko yake cewa sannan kuma matsala ta yin sallah a harkon lokaci wa hasatan sallah a zahar ya ce wallahi da mutane sun san irin gatan da suke samu irin fadalar da take cikinta ya ce wallahi da sun ringa rigaye-rigaye suna leka lokaci daga an ce lokacin sallah a zawar ya shiga hayaniyarsu ko kuma tunaninsu ya koma kan sallah ya za a sabke abin da yake farilla a kansu ce haka ita ma kaga sallar asbahi kaga sallar sallar isha'i wannan salloli ne wanda ba wani wanda zai iya yin su in ba mumuni ba duk wanda da koyi bulbudin munahunci a cikin zuciyar shi wallahi ƙarya yake fito ya sallar isha'i ko kuma sallar asbahi a cikin tafa'a wanda bai dauki addinin ba a wani abu ba wallahi bai yiwa ya fito sallar isha'i ko kuma sallar asbahi haka da mun san abin da yake ciki manzo Allah ya ce wallahi da koda da rarrahe ne da mun fito daga gidajenmu mun zo mun halarci wannan sallah haka kadda ka yarda kai ƙasa a gwiwa wannan sallar da kake gani wallahi ita ce gatanka duniya ita ce gatanka gobe kiyama gatanka na duniya ubangiji yake bayyana mana inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un gobe kiyama idan ka tayi gaban ubangijinka da menene zai kama kai saka wuta jahannama ai saban da ka aikata ne a rayuwarka ta nan duniya haka ne to ita kuma sallar da za ka tsayar da ita kamar yadda aka umarce ka wallahi za ta hana ka aikata mummunan aiki da alfasha in ka ganka yau kayi can jibi kayi can kayi haka kullun kana hoto na hoto da ubangiji wallahi ka koma ka yi muraji'ar sallarka sallan nan da kake kokon kurciya ne kake ko kuma a'a lokacin da ka ga dama kake yin ta ko kuma a'a in ka shiga babu nutsuwa a jikinka da ka shiga kokari kake kai abin da yake kanka kurin ka fita ka tayi ka kamar wani yauni ne kake nema ka sauke ka sarke kanka amma dai duk wanda zai tsaya yi sallah kamar yadda aka umarce shi to ubangijin shi ya mai alkawali wannan sallar zata hana shi akan yin alfasha da dukkan wa'ansu mugayen ayyuka kuma ubangiji yake bayyana mana duk lokacin da mutum ya tsayar da sallar la nas'aluka rizqan wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa ka umurci iyallanka da yin sallah bayan kai ka tsaya ka jajirce akan yin sallah ka umurce su yi sallah ka jajirtar da su akan lalle he sun tsaya sun yi sallar nan yace ban mu tambaye ka wani arziki mu muka dau alƙawarin zamu arzuta ka wannan ubangiji yake hudi maka haka la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk ba ma bukatar ba ma tambayar ka tashi ka yi wata dogon fafutuka mu muka ɗau alkawalin za mu arzita ka arzikin nan ba yawan nema ba ne ba ba girman sana'a ba ne ba ba yawan jari ba ne ba sai ka ga mai dako ya wayi gari ya koma mai kudin garinku so nawa aka yi jari ne yake badawa albarka ce ubangiji ne in ya gada ma sai ya buɗe maka hanya ɗaya wadda daga ka dawa ka tahi ka tahi kenan har abada a yi ta tunanin ya aka yi bahaushe ya ce dare ɗaya ubangiji ke yin bature to shi ne ka tsaya ka jajirce akan wannan sallar ka jajirce iyallanka su tsaya su yi wannan sallar ya ce ba ma tambaye ka wani arziki ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kasuwa ya kasa kayan shi yana zamne yana jira hammare ta ta yi ba wanda ya zo ya taya kasuwa ta kulle ya ce wallahi da kwai matsala a gida ya tashi ya koma gida da ya tayi ya tarar da matan da yaran kurum heshar holiya ake yi a cikin gida ana ta abubuwa kun yi sallah ba mu yi sallah ba to kowa ya tashi ta yi sallah aka ta yi aka yi sallah ya kamo hanya ya dawo kasuwa kurum abubuwa suka warware kurum zawwa ake ana ta saya shine la nas'aluka rizqan wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha ka umurci iyalanka da yin sallah kuma abu ne wanda yake ba karami ba shi sun ya ubangiji yace idan ka umurce su ka jajirce dan ba lalle ba su ba ka tsaya tsayin daka sai ka ga an yi yace to idan an yi hakan ba ma tambaye ka wani arziki mu muka yi alƙawalin zamu arzita ka kaga wannan kama kanka gata a duniya ka ko ba kama kanka gata ba wahalar da ake yi fafutukar da ake yi ba nema abin da za a sa na salati ba ne ba nema abin da za a gina a shiga mai daɗi a wuri masu kyau a yi kaza a yi kaza a yi kaza ba to an maka alkawalin za a arzita ka haka kuma duk abin da ya shahi wani sabo wanda zai iya kawo maka cikas a gobe kiyama ko ya sanya ubangijin ka ya hushi da kai yace dukkan su za a dakile maka hanyar su hanya in dai ba hanya bace ba ta nagartuwa ba to kai ba kai ba ita kaga ka magance matsalar rayuwarka ta duniya a gobe iyama kuma ubangijin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awwalu ma yuhasabu bil abdu yawm al qiyamati as-sala farkon abinda da ka kaiwa ubangiji gobe kiyama wanda zai tsayar da kai ya maka hisabi akan shi ita ce wannan sallah idan ta yi kyau to ko mun ka yayi kyau idan kuma aka samu wannan sallar da kai lakin da kai hauka a cikin ta da kai shirme a cikin ta wallahi ubangijin ka sai yayi fuyan komai da komai kamar misali ne brigade ya tsare ka in ya tsare ka a ce a huddo kayan na ana huddawa ana huddawa sai a ga wani wani dan fulaket na na tramol ai ka janyo kanka ai ka janyo ba kai ba ba kayan kan ma har mai mota ka janyo me komai sai an bincike to ubangijinka keke da keke zai maka shi ba irin na nan bane ba wani abu yana iya kubce mai ko kuma wani abu wani dan adam ne wani abu yana iya kubce mai wani abu kuma ya tabbatu amma dai ubangiji ya san duk abin da yake cikin rayuwa ya san duk abin da ka aikata a can baya ya san kuma abin da zai kasance a kanka sai an bincike komai da komai sallah aleka bayan sallah aleka azuminka aleka zakkarka kana da dukiyar da ka bada komi da ka sani naka sai an bincika maka kaga sallan nan inda ka tsaya ka yi ta ta maka gata a gobe kiyama in kuma bata yin ba to tabbas mutum yana cikin halin haula'i kuma wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ban nuka shal'i ban nuka shal hisaba uzziba duk wanda aka tsaya aka mai keke da keke aka ce zo bude ya ne ne ya akai kaza ya akai kaza yace wallahi ubangijin shi bai barin shi bai sha Allah sai an mihi azabtar da shi ko anini shi sanya manzo Allah kullun daga cikin addu'a shi yake cewa Allahumma hasibni hisaban yasira ya ubangiji ka mun hisabi hisabi wanda yake mai sauki me hisabi mai sauki shine idan an zo ga lahi ga, ga abinda muka kawo wa ubangiji kuma kowa zai zo da lahin shi kowa gurgurdan abinda Allah kaddara mi zai zo da shi ga abinda muka kawo a sumala yasir ne ku wuce da su gida aljanna wannan shine hisaban yasira Allah ka mana wannan gatan to kaga wannan yana nuna maka mahimmancin mahimmancin wannan salloli da yin sa a lokacinsu haka nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa lastabaqu da sun yi riga rigaye abinda zamu fahimta wai ba riga rigaye ba da a ruga a ringa guje guje ba a'a shi abinda ake so lokacin da mutum zai zo wurin sallah a same shi da kai nutsuwa da dadi akan nutsuwar da gare shi ka san wurin wa za ka tashi a gawai misalin rayuwa ne za ka tafi wurin wani antareciya ɗinka ne an ɗan kiraye ka zo ka yi antareciya a baka aikin yi a ka sa ayi in zaka wannan heka dirje heka kama jikinka tahiya ma ba ka zo ba ka ringa guje-guje yadda za ka shigo kana shasheka ba a gane ka innan baka da nutsuwa a to ka san inda za ka zo innan ya yi wancan wurin wurin ubangijinka ne mahalicinka wanda zai kaddara maka abin da ba karɓa ta tunani ba ya arzuta ka ta inda baka zato ya maka gata a rayuwarka ta duniya maka gata a gobe kiyama shi sanya ana so lokacin da ko da mutum zai shi ko irin wannan sahu na harko zai bar shi ba a bukata a ce ya zo a guje yana shashsheka ya zo ubangijin shi a'a ana so a same shi da nutsuwa bayan nutsuwan ma a same shi dadi a same shi da dadi akan nutsuwa ita ce ake kiranta alwaka duk da hadisi na gaba zai karantar da mu wannan mas'ala malai yake cewa wa haddathani an malik an al-ala ibn abdurrahman bin yaquba an abihi wa ishaq bin abdullah annahuma akhbarahu annahuma sami'a abahu hurairah yaqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama idha suwiba bis-salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa'tuha wa alaykumus sakinatu fama adraktum fasallu wama fatakum fa'timmu fa inna ahadakum fi salati ma kana ya'midu ila salati wani hadisi imam al-bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul azan babu la yas'a ila salati wal ya'ti bis sakinati wal waqar babu wanda yake mana bayani ba a so musulmi idan ya kama hanya za ya tafi masallaci ya ruga ya sheka a guje ya zo masallaci abinda ake so da shi ya zo masallaci yana da nutsuwa yana da dadi akan nutsuwar shi haka imam muslim ya hutar da shi a cikin kitabul masajid wa madhab wa mawadhi'is salat babu wanda yake mana bayani akan mustahabbancin zawwa sallah da nutsuwa nutsuwa da daɗi akan nutsuwa kuma hani akan zauwa mutum ya sheko ya zo masallaci zaka ga wani ya zo an ce Allahu akbar ya zo daidai ko ya huto daga wancan gidan zai shigo nan zaka same shi ya ji an ce Allahu akbar an yi ruku'i zaka gan shi ya sheko a guje ba dan komi ba dan ya samu wannan wannan ruku'in ba tunda idan ya samu ruku'i ya samu sal ya samu wannan raka'a idan kuma ruku'i ya kubce me to bai samu ba wannan raka'a ba zai samu ladan sujada shi guda biyu da zama da aka yi na tahiyya ko kuma in ba a yi ba tahiyya ba da miƙewa da aka yi shine ya kawo mana wannan hadisin yake cewa hadisi ne daga Yahya bin Yahya Laisi daga Malik daga Al'ala bin Abdurrahman Al-Harqi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a harkon khalifanci na abu ja'far al-mansur lokacin daula harkon daula ta al'abbasiyya shekara ta 132 daga hijira daga garin makka zuwa madina da kwai magana wadda ibn hajar yake yi a kan shi a cikin takribul tahzib yake cewa yana da gaskiya amma dai wani sayin ana samun shi yana wahami yana takula waccan magana da waccan magana amma dai duk da haka ana amsa hadisin shi yake cewa an abdurrahman bin yaqub afwan na'am abdurrahman bin yaqub al-haraki yace an yani al-ala bin abdurrahman bin yaqub an abihi shine abdurrahman bin yaqub al-haraki wanda sika ne yake cewa wa ishaq bin abdullahi da ishaq da abdullahi bin abi talha shine ake kiran shi da zaid bin sahal al-ansari an-najjari al-madani wanda ya musu shekara ta 130 daga hijira daga garin makka zuwa madina sika ne kuma hujja yace annahuma akhbarahu lalle sun bashi labari shi wa shi al'ala bin abdullah bin abdurrahman bin yaquba wanda suka bashi labari shine baban shi da ishaq bin abdullahi suke ce me lalle mun ji daga abu huraira ad-dausi wanda ya shekara ta 57 daga hijira daga garin makka zuwa madina tabaka ta farko daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa manzon Allah bai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yana cewa idza suwiba ba bisalati idan aka tayar da ikama lokacin sallah idan aka tayar da ikama at-taswib nan shine tayar da ikama malaman lugha suna cewa suwiba shay'un idan misalin wani abu ne wanda furici ne ake wani sauti ne an riga ya an yi shi sai aka dawo aka sake maimaita shi shi ake kira at-taswiba kenan maimaita abu amma dai maimaitin ai ya sha bamban miye bambancin ikama da kiran sallah ikama ita ɗaiɗai ake yi ita kuma kiran sallah bibi ta shi ake yi wannan shi ne bambanci kurum sai dai abinda za ka ƙara shi ne ƙadiƙamatis salatu ƙadiƙamatis salat wannan shi ne ya ce to idan aka itayar da ikama ya ce falata tuha wa antum tas'auna kada ku zo masallaci kuna rigaye-rigaye ko kuma kuna guje-guje as-sa'i shine gudun da sassaka gudun da idan ka zo zaka samu kanka kana ta shesheka da wani mai dan jiki zai yi wata sassaka za ka same shi kamar ka ce wani yaro ne ka bashi daga nan ya sheka zuwa bakin kwalta idan ya isa ka same shi ma yana ta shesheka yake cewa to lokacin da za ku zo masallaci kadda ku zo kuna rigaye kadda ku zo kuna masu guje-guje yace wa alaikumus sakina a tare da ku a same ku kuna masu nutsuwa lokacin da za ka zo masallaci a same ka da nutsuwa kada ka manta wacan baya mun karanta a cikin kitabu kitabu tahara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana yana cewa duk lokacin da mutum yayi tsarki yayi arwalla arwallar shi irin arwalla ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama ruwa yayi arwalla ya huto daga gidan shi ba inda yake nuhata in ba sallah ba yace duk taku ɗaya inda idan yayi za a kankare mai lahin shi a a a a daga mai darajar shi rufi anhu darajatun kuma wa khuddu wa wa wa wa wa wa wa wa wa gufira anhu zambahu aw kama qala sallallahu alaihi wa sallama za a daga mai darajar shi a kankare mai zunuban shi duk taki ɗaya mutum idan yayi to kaga wannan hali ne wanda ya kamata a ce in ba goma za ka yi ka iso kamata ya ce ka daidaita ta ka dan takaita ta ta koma fa ishirin saboda duk taki ɗaya idan ka yi za a ɗanƙare maka laihinka kuma a ɗaga maka darajarka shi ne abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake umurtan mu wa tuha wa alaikumus sakina ku zo wannan sallar a tare da ku da kai nutsuwa yace fa ma adraktum fasallu abinda kuka riska na daga sallah ku sallace shi ma fatakum fa atimu abinda kai kubce muku sai ku cika shi فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ɗayanku yana cikin sallah ma dama yana nuhatan wannan sallah duk lokacin da ka huto daga gidanka ba abin da ya huddo ka in ba wannan sallah ba kamar kana cikin sallah ne to wanda yake cikin sallah an same shi da guje-guje an same shi da tserayya an same shi da wannan da sas abin da ake so shine ana so a same ka da nutsuwa lokacin da ka kamo hanya don mi don sallah shi ne ya kawo maka wata matsala wa ma fatakun fa ma adraktum fa sallu abinda kuka riska na daga sallah sai ku sallace shi abinda ku ya kubce muku na daga sallah sai ku ciko shi a wata riwaya da kai yake cewa wa ma fatakun fa faqdu abinda kuka cika abinda kuka rasa na daga sallah ya kubce muku yace to ku rama shi anan malaman hadisi suke cewa nan faqdu shine al-itmam ku cika shi kamar yadda ubangiji yake bayyana fa idza qadaytum manasikakum idan kuka cika wannan aikin ku na aikin haji yace to fazkurullah inda al-mash'ar al-haram wazkuruhu kama hadakum kaga nan faqdu ay al-itmam fa idza atmamtum idan kuka gama kuka cika aikin ku kenan nan me yake karantar da kai duk abin da ya kumce maka cika shi zakai ta sanya akan wannan mas'ala da kwai mazhabinmu na malikiya wanda ya faɗarsu ba ita ce mafi rinjaye ba wanda suna ganin duk lokacin da aka ce maka wani abu daga cikin sallah ya kubce maka rama shi za ka yi ba cika shi ba za ka yi ba mun gane ramawa misalin na zo sallan isha'i da na zo sai na tarar da raka'a limami ya taso daga attahiyya ta biyu ya yi tsaye ko kuma a na tardo limami ya meke a raka shi ta biyu na samu raka ta biyu limami kuma ya yi karatu ya karanta fatiha ya karanta sura kenan total mi na samu na samu raka nawa uku tare da limami raka nawa ta kubce mini daya cikatan da zan yi kenan zan karanta fatiha in karanta sura sannan idan na zamna in yi attahiyya in sallami wannan ita ce fatawa ta mazhabinmu na malikiyya jamhurin malamai ko suka ce a'a ai abin da ake nihi da fa'atin mu ku cika shine abin da ya kubce maka cika shi zaka yi ba rama shi zaka yi ba kai idan ka zo a matsayinka ka samu raka'a guda biyu ka samu raka'a guda uku wata raka'a ce ta rage maka raka'a ta karshe ce zaka yi kenan cika ta kenan zaka yi ita kuma raka'a ta karshe ya ake yin ta ana yin ta ne ba tare da ba tare da bayyana karatu ba a sarta ba wannan ita ce hada mafi rinjaye daga cikin hadan malamai kuma akan wannan hada muke kanta kenan lokacin da ka zo sallah abin da ya kubce maka cika shi ne za ka yi ba rama shi ba za ka yi ba an fahimta? Allahu ta'ala ala sai hadisi na gaba muna iya karanta shi? yake cewa wa haddathani an malik an abdurrahman bin abdullah bin abdurrahman bin abi sa'sa'a al-ansari thumma al-mazini an abihi annahu akhbarahu anna aba sa'id al-khudri qala qala lahu inni araka tuhibbu al-ghanama wal-badiya فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت, فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد الخدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi imamul bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin cikin kitabul azan babu raf'i sauti bin nida babu wanda yake mana bayani lalle idan za a yi kiran sallah ana daga murya ba don komi ba saboda kowa da kowa ya shi ba wani abu wanda zai ji ka kana kiran sallah face ya maka shaida a gobe kiyama kaga wannan ba karamin gata bane ba ga ladani ba kaga shi yasan ya aka ce maka inda mutane sun san abin da yake cikin kiran sallah wallahi tallahi da kuɗi ake badawa da sun bada dan a basu lamarin su zo su ringa yin kiran sallah ba wani abu wanda zai ji muryarka face gobe kiyama yayi maka shaida lalle naji wani dan wani lokaci kaza yayi kiran sallah aljani ne mutum ne dabba ce itace ne wannan bangunan ne dukkan sai sun maka shaida a gobe kiyama shi sanya nan imamu bukhari da ya kawo a cikin fikihun shi yace daga murya game da ladani ba don komi ba don murya shi ta isa inda ya kamata ta isa ba shi sanya a wannan lokacin ladani sai ya yi kokari ya gyara lasfikokin shi saboda inda ma bai kamata ba a ce kiran sallar shi ya isa ba ya isa don mi don su mai shaida a gobe kiyama haka wannan imamu annasa'i shi ma ya hutar da hadisin a cikin sunan inshi a cikin kitabul azan babu raf'i sauti bil azan babu wanda yake mana bayani akan daga murya din yin kiran sallah haka ibni maja a cikin sunan inshi ya hutar da hadisi a cikin kitabu al azan was sunnatu fiha babu wanda yake bayani fadalan yin kiran sallah da ladan da mai kiran sallah yake samu idan yayi kiran sallah hadisi ne wanda aka same shi daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga abdurrahman bin abdullahi bin abi sa'sa'a al-ansari al-najjari al-mazini al-madani wanda ya mutu a cikin harkon khalifanci na al-mansur abu ja'far al-mansur sika ne yace daga abdullahi bin abdurrahman bin daga baban shi shine abdullahi bin abdurrahman bin bin abi sa'sa'a wanda shi ma sika ne malaman hadisi sun wasaka shi yace daga abi sa'id anna annahu akhbarahu lalle sun bashi labari wa aka ba labari shi shine Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a yace lalle sun bashi labari lalle Abi Sa'id al-Khudri ya hadi musu Abi Sa'id al-Khudri shine Sa'ad bin Malik bin Sinan yanzu mun yi bayani akan shi bin Ubaidillah al-Ansari al-Khazari al-Khazraji al-Khudri wanda ya mun shekara ta 63 yana ɗaya daga cikin tabaka ta farko amma sarawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda hadisin hadisi ne wanda yake da hukuncin marfu'i manzo Allah sallallahu alaihi qala sai yake cewa inni araka tuhibbul ghanama wal badiya yace lalle na ganka kana son dabbobi kana son shiga cikin daji albadiya shine daji in aka ce wani yana son dabbobi dabbobi kuma ai ba zama da su ake yi a cikin gida ba ana huta ne da su kiwo shi ne ke cewa na ganka kana son dabbobi kuma kana son shiga cikin daji ya ce to abinda za ka yi abinda ya kamata ka yi shi ne fa'iza kun tafi gana mika au badiyatika ya ce idan ka samu kanka a cikin dabbobinka ko kuma a'a a cikin daji ya ce fa'azanta bis salati kai yunkurin yin kiran sallah ko kuma a'a kai kiran sallah ya ce ce farfa sautaka bin nida'i ka daga muryarka don wannan kiran sallar ya ce fa innahu la yasma'u mada sautil mu'azzini saboda ba wani abu ba inda muryar mai kiran sallah za ta kai wani ya ji ta daga cikin wa'inda za su jinta jinnun wala insun aljani ne ko kuma mutum ne wala shay'un ko kuma wani abu daga cikin abin da ubangiji ya halitta ya ce illa shahida lahu yawmal qiyama face ya mishi shaida a gobe kiyama ya ce qala abu sa'id abu sa'id al-khudri yake ce sami sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wannan magana da idza kunta inni araka tuhibbul ganama wannan yake cewa wannan magana fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shayda lahu yawmal qiyamah yace naji ta ne daga bakin manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi kaga wannan idan muka leka hadisin zan gani yana karantar da mu umarni ga ladani lokacin da zai daga lokacin da zai yi kiran sallah a ce ya daga muryar shi ta kai duk inda ya kamata ta kai saboda da duk wanda ya ji ta zai mai shaida a gobe kiyama lalle ya ji wani dan wane yayi kiran sallah lokaci kaza shi kuma wannan irin wannan shaida ita ce take bawa ubangiji labanin ya maka rahama ya sanya ka gidan aljanna sai hadisi na gaba ko mu takaita ko ta akwai tambaya abi sa'sa na'am mun tv ne gare mu misali sankanta ne ko sai ya mutum ya zo sai ya samu wata wata wata bayyana ko misali sanar da shan sai mutum ya zo shan yi mu na gaba na na bayyana to yanzu shi zai mai a bayyana da mutum ya ko ko ko ai yanzu ba kai karatun mala ali abin da yake cike shine hada mafi rinjaye ta malumai shine cikawa zai yi yanzu shi wannan guda biyun na harko da ya samu wannan guda biyun na karshe da ya samu a matsayin rako'in shi ne guda biyu na harko idan ya tashi raka'a nawa ta mai saura yayi zai samu sallar isha'i biyu su kuma raka'a biyu na karshe ya ake yin su a sirranta ake yin zugo sai ka sirranta ka ba kanka lafiya sauki ne addini ya baka shine manzo Allah ya ce wa ma fatakum fa atimmu a wata riwaya faqatu abinda duk ya kubce maka sai ka cika shi cikawa ya ne ne sai ka yi lissafin kai dama ka riga ka yi biyu wannan biyun sun riga sun tsaye wannan biyun na karshe da ka samu kai dama su ne na harkon ka sallah yau ka shigo sallah ka shigo sallah ne bayan limamin ka ya riga ya yi raka'a guda biyu da ka shigo kai lissafin raka'a nawa ka samu raka'a ta harko ce a matsayin a wurinka raka'a ta biyu in ka tashi limamin ka ya sallame raka'a nawa ya kamata ka ciko raka'a biyu za ka ciko raka'a biyun nan taka da za ka ciko cikowa ce ai za ka yi ba ramawa waje ba za ka yi ba in cikowa ce za ka yi ya za ka yi su a sirrance za ka yi su cikowa da ramawa ai matsalar tamu sabanin da malamai suka samu shine faɗudu ko atimmu cikawa za a yi ko kuma ramawa za a yi shine mu mazhabinmu na malikiya imam malik ya tahi akan cikawa ramawa za a yi ba cikawa ba za a yi ba saboda da kwai riwayar da ta zo wa ma fata kun faqdu abinda ya kubce maka sai ka rama shi to in ramawa ce kaga ai ka zo ka samu raka'a guda biyu wannan lissahin raka'o'inka ne na ƙarshe ka samu ko kenan mi za ka yi heka teka sai ka yi tariya baya ka yi raka'o'inka na biyu na harko wanda baka same su ba ko sai ka bayyana karatunka haka ne shine ai cika shine ramawa ko abin da ya kubce maka heka rama to shine malaman hadisi suka dauki wannan riwaya suka ce a'a malaman fiqh suka ce a'a ai manzo Allah cewa wa ma fatakum fa atimmu abin da ya kubce muku sai ku cika shi kuma da suka ɗauki waccan aiwa ma fata kun faƙudu abin da ya kuce maka sai ka rama shi suka ce a'a nan alƙada idan ka koma ce alƙur'ani ai ubangiji ya kawo irin wannan kalmar yana nihin cikawa shine fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka zikirkum aba'akum aw ashadda zikira idan ka gama aikin hajjin ka bai ce ba idan ka rama ba nan ma'ana idza atamam wa fa idza atamamtum idan kuka cika aikin ku na hajji bai ce ba idan kuka rama aikin ku na hajji ba kenan wannan zan mu fahimci wa ma fata kun fa'atin mu wannan riwaya ta karfafi faqadu innan abinda ake nihi da ita fa'atin mu shine ka cika in cikawa ko zaka yi kenan menene biyu na horkon biyu na horkon ka su ne wannan biyun wanda ka tardo limami yana yi biyun shi na ƙarshe su ne a matsayin biyun kan harko kenan idan ya sallame kai nawa ta rage maka ka ka cika sallaka ta isha'i biyu ta rage maka biyun nan da za ta rage maka yaya ake yin su asiranta ake yin su an fahimta to wallahu ta'ala ala insha Allah sallaka ta yi sallaka ta yi sai dai da kai dai ka yi ba'adi shi ne za ka yi ba'adi kuma in ka ɗauka kuma akan waccan fahimtar wanda suka ce a faƙudu in ramawa za a yi to kuma wannan kuma wani abu ne daban amma dai in ka ɗauki a fahimta ce kuskure ne ko wannan rabkanuwa ce ka yi sai ka bayyana su shi kuma inda aka sirranta inda aka bayyana inda ake sirrantawa ka bayyana sai ka yi ba'adi ko inda kuma ake bayyanawa sai ka sirranta sai ka yi ƙabli shi kenan ka yi daɗi ta sallaka wallahi shawara di a kullum ina ba wa 'yan uwana almajirai da ɗalibai ilimi shawara matsalar sallah matsala ce wadda take da mahimmanci iya mahimmanci a rayuwarmu bai kamata ba a ce da kai wani abu wanda yake na sallah ne wanda za a ce wai musulmi bai san shi ba bai dacewa in nawa ake badawa in a ina ne wallahi wajibi ne ka tai ka zamna ka bada a karantar da kai a waɗi maka ga abin da ya dace ga abin da bai dace ba ga abin da zai gyara maka sallah in ta lalace ga abin da ya kamata saboda wannan sallar yanzu muka yi bayani irin gatan da za ta maka a rayuwarka ta duniya haka gobe kiyama irin gatan da za ta yi maka to idan mutum ko yohintar to wallahi tallahi ubangijin shi ma zai yohintar da shi a gobe kiyama abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce mako masu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abin da ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amin na arziki da suke bara addu'a na nesa da na kusa muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki da abin da yake alkhairi ne a rayuwarmu muna tawassali da wannan zama da muka yi Allah ya tabbatar mana da shi ya sanya mu more shi duniyarmu da gobe kiyamanmu abin da ku yake sharri ne game da addininmu game da iyalanmu game da rayuwarmu ta yau da gobe game da zuri'an muna fatan ubangiji ya nesantar da mu da shi ya baddala mana da mafi alkhairi yan uwa da iyaye da suke da abin na arziki da suke kwance wa'ansu a likita wa'ansu a gida muna fatan kowa allah ko mai manzan sauki allah sanya abin da yake juya yi da shi kafara ne a gare shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك